بسم الله الرحمن الرحيم البدل بدل كنا نعم التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه رفاء أو كما عطوف ببل نعم التابع المقصود تابع نعم هذا تابعي نعم wanda yake المقصود.
ala makasudi bil hukumi نعم kuma shi tabi'in ya zama shi ake nufi da hukuncin بلا واسطة ba tare da wata wasiƙa ba kuma هو المسمى بدلا shi ake kira badali wannan kaza akwai wanda yake tabi'i ne shi da mun bada shi tabi'ai suna da yawa suna a ci da shauransu da waya waya Hmm.
to kaga cewa faɗan tabi'i al maqsudu Hmm.
bil hukumi abin nufi da hukunci نعم akwai za ga tabi'in kamar yana suna a ci da badali amma ba su ake nufi da hukunci ba نعم domin yanzu kamar sifa a yana ba ita ita ce tabi ce amma ba ita ake nufi da mutum ya ga zai ne daban sifarsa kuma daban take نعم kaga sifarsa ba za ta zama ta ba ba za ta zama shi ba ko shi daban sifarsa daban نعم to kaga al-maqsud bil hukm to shi wannan tabi'in ne kuma shine al-maqsud bil hukm shi ake nufi kuma da mutubu'in kuma har ila yau kuma bila wasiƙa ce ba wata wasiƙa akwai wanda za ka shi tabi'in ne maqsudi da hukunci amma da akwai wasiƙa amma yanzu wanda aka haɗa bi da bal نعم ko da lakin نعم bangaren isbati kace ja a zaidin bala'an a
نعم gabara kaga a amurin shi kake nufi da hukunci نعم amma kuma akwai wasu da shi ne bala'an nan na kawo domin duk kan sa aka yanzu aka yi zama hukuncin shi ake nema ake nema da hukunci. to wannan shi tabi'i ne al-maqsud bil hukmi kuma bila wasu kace ba tare da wani wasu da ba نعم shi shi wannan a bangaren haddi in an zo bangaren aruwa mantiki shi ai kira fasulu shi wannan al-maqsud al-maqsud bil hukm a an ce a wajen a zan a wajen haddi su su masu wanda ke su suke koya wa mutum yanda zai definition a gaya maka an ce maka me kaza ka ce kaza shi da su suke ganin kamar irin- irin yan nawo a su duk definition din da suke kamar ba ba ma definition bane su a ka'idar su da ka'idar huk- abin nan da ka faɗi menene haddin abu a ba ka kawo hukuma ce
su ku sai wani lokaci za a fara kuma yin kawo kawa a ce a ce a- me ma ma huwal fa'il a ce ismun marfu suna ne abin yi warfa to abinda baka gama sanin sa ba shi ake maka hukuncin sa ana sai a ga ma a ce ma shine kaza kaza kaza kaza kaza sannan daga baya kuma sai ka faɗa a ce ya ka zo hukuncin sa kuma ka To amma ka fara da hukunci kuma ka kawo a ka fara faɗan haddi kuma ka kawo hukunci hukunci da shine shine yake su suke faɗa suke cewa eh, yana daga cikin jibratul mardudi an yi ja'ar hukuma a ka sanya hukunci a bisa wanda kake wa kake wa kake wa hajjar mardudi eh yana daga cikin min jibratul mardudi su a wajen suraddin wannan suna daga cikin wannan wannan ba ma a kira zai to ga ran hadi akwai hadi da akwai bayan kuma ka faɗa abu sannan kuma zaka zo ka faɗi yaya suka bambanta kuma da wani abubuwa نعم aga tabi ya yi haɗa harsuna a ciki ya zuwa ya zuwa ya zuwa da kuma an gazo ka faɗi wani abu kuma shi a kira fasu wanda ya rabe da wa'ancan abubuwan kuma ya kwashe su kuma ya ajiye su gefe guda da irin waɗannan abubuwan ne نعم نعم مطابقا to shi ne shi ya kasu kashe hudu نعم akwai wanda ake kiransa mutabiqa wato ma'ana ya zama ya dace badalin ya dace da kuma badalin mino ko kuma tabi'in ya dace da mutuwi نعم mutabiqu kenan shi نعم ai kira wannan mudabiqan ne shi ai kira badal kulli min kulli نعم shine na farko أو بعضا badali ne na kullu daga cikin kullu kuma abinda kake nufi da wannan din shi kake nufi da badal min kuma wato sun zama sun yi daidai da badalin da kuma badal min duk sun yi daidai a wajen ma'ana kace marartu bi ahika zaidi na shi da dan uwanka zaidi dan uwan na ga shi ne zaidi to badal kullu min kulli eh أو بعضا ko kuma akwai aka kira badil ba'al min kulli kuma kace a kalto ragiba na ci na ci wayna sai kace sulusa ko sulusa wayna a gaba ali ne daga cikin ragibu a ragibu wani kai shi ne badil ba'al min kulli
أو ما يشتمل عليه ko kuma akwai wanda ake kira badil ijtimai badil ijtimai shi ma wannan yana daga cikin wanda ake fada نعم shi ne wanda yake shirawa a bisa ma'ana يلفى a cikin mutumin تو eh wani wata ma'ana yake shirwa ba wai abu zai dun ba Ah.
ba nuna kamar su za su ce ra'aitu a haka sai kace zaidan naga dan uwanka shine zaidu kaga zaidu ai shine shine a hakan ai na'am ko No.
ne dan uwan naka to amma wannan wata ma'ana ce daga cikin shi zaidin da aka gani amma misali kace nafa'a ne zaidin zaidu ya amfani ne sai kace ilimin hu ilimin sa ne ya amfani to a ilimin sa ai wani abu ne daga cikin daga cikin zaidin ai ko na'am to shine ake kiran ake kiran Ishtimali istimali shi ba zai zama ba'adi ba.
ya ba zai zama ba ali bane Eh, inda ba ba.
wani yanki bane na wannan nasa shi ne na Eh, Wata ma'ana ce.
yau wata ma'ana yake shiryawa shi Na'am.
ma'anar da daga cikin zaidin yulfa
ne to ma shamil alaihi yulfa au kama dufin bibal eh mai jama'a alai ilfa waya a ilfa ana samun sa shine ma hadin karatun To, to, alai to.
ilfa mu dalikan ne aw ma'alam aw ma yusmal alai na'am ana samun sa shi ma ya zama mu dalikan ne inda bajil kulli min kulli kina aw ma'alam aw bajil ba'al min kulli aw ma yusmal alai ko kuma abin da ya tare da rai shine bajil ishmal kenan Ana kama samun sa dufin haka.
bibal
aw kama dufin bibal ko kuma yakan zo da abin yin kamar yakan zo ne a matsayin mai adabi daban kamar yadda misalin da muka magana a lokacin ya a zai da bal'amu zai ne ya zo bal'amu na'am to kaga yanzu a cikin nan ai zai ne ya zo kace ba zai ne ya zo ba amru ne ya zo to cewa amru ne ya zo ai kaman ka buge maganar cewa ba zai ne ya zo ba ka tabbatar da cewa amru ne ya zo ko na'am ko na'am to an ga bajilin ilrabi kenan sai a kira bajili na ilrabi ka buge wancan ba shi kake nemi to amma shi ya kasu kashi biyu. in ma mashubu'in da tabi'in duk kana nufin su kace akaltu hubzan sai kace lahama na ci hubzu nama kace kuma lahama to cewa hubzu din nan kaman a wajen ka kaci naman ne kuma idan kana nufin kaci naman kuma kaci mai yake da suna kaci ita kuma naman din to ka kowane daga cikin su kana nufin su ba Ko kuma a- ba- ba- ba- eh da a shi dai ci ba'alin bibal madubin bibal yana zan yi maka misali ne da cewa shi ma wannan yakan zo in ma ya zo yana nufin duk guda biyu kakan kace ja a zaidin bal amru a kaga baka nufin zaidin amru kake nufi na'am a nan wajen ko to yakan zo ya zama shi ma adabin a bajalin irin wannan ne Na'am.
shi na farkon da ka faɗa baka nufin sa na biyun kake nufi Na'am.
to shi sai a kiransa badalul galadi na'am Na'am.
amma kuma inda zaka zo shi badalin kana nufin kamar shi ma ka ce a'a wannan dan wannan ne amma kuma duk gaba ɗayan su kana nufin su kaga ita bal ai buge abu na ke farko take tabbatar da nabi ko na'am to shi ta yi ce maka kamar zaka ganshi shi ma adafi a badali ne amma kamar adafi ne da bal domin a hukuncin bal abin da take zuwa ta buge magana farko da tabbatar da nabi to ko Na'am.
ki saboda haka shi ma wannan badali ne idan ya zo za ka ga kamar kai adafi ne da bal Mm.
ka buge magana farko ka tabbatar da farko Na'am.
to amma sai dai shi ya kasu kashi in ma duk da ka buge magana ta farkon ka tabbatar da biyun to duk gaba ɗayan su kana nufin su ba Na'am.
buge shi kai ba Na'am.
kana nufin farkon kana nufin na biyu Na biyu.
a badalin ko kuma kana nufin na biyun ne ba ka nufin na farkon haka kamar ya zama bal ɗin ke Na'am.
an gane ko Eh.
to shine abin da yake son ya ce ba wai adabin bane fa yasa ta kama a dufin bibal yauwa yauwa kawai shi tashbihi ya kawo shi dan dai kamar yadda ake yin adabi da bal kusan ma'anarsa ne kusan yadda shi ma ake yin sa to shi ma shine ya kawo maka wannan abu to shi shine wani hudu amma shi yana da reshe guda biyu ko ya zama kana nufin su duk gaba ɗayan su su biyun kace akaltu hubzan din nan kace lahaman na ci gurasa kace waina to abin da kake nufi da kana nufin ka nuna ka gaya mu- mutane ne kana ba son ka ba da labari cewa ka ci waina to kuma har ila yau kuma sai ka hango kuma cewa kuma ai ka tuna mama sai haka sai kace lahaman ku to ka kana nufin su duk gaba ɗaya su kenan, Na'am.
ko na'am to wannan ɗaya daga cikin irin wannan badalin ke
wa za lil lil idrabi uzul eh wato shi shi wannan shi ake kira badalin irabi kenan wannan na'am wanda duk kana nufin su gaba ɗaya su ko mai dubu da min da eh duk guda biyun kana nufin su na'am wanda kuma kake nufin ɗaya Uzur.
baka neman ɗaya ina zuwa Na'am.
wanda kuma kake nufin ɗaya baka neman ɗaya shi kuma shi ake kira badalin baladi na'am Na'am.
kace ra'aytu rajulan na ga wani mutum sai kace himara jaki to kawai ka zo zaka faɗa ne sai kawai kai kuskure sai ka faɗi kace ka ga mutum ne sai kuma ka tana cewa ai ba mutum ne ka gani ba jaki ka gani sai kace himara Na'am.
shi an kira badal galadi Galadi.
eh shi ne su su mu yan balaga shi zai ganin kamar dan nawa a nan wajen akwai wani baboci kamar ma su bai ma kamata ma su shigo cikin maganar maganar mutane ya shi za a ba ce a kawo wani wannan shi zai su ba su yadda da shi da a cikin badali badali da su kawo su yan balaga ba su yadda da wannan ba na'am eh domin wannan ai babu sa'a. babu sa'a.
galaɗi eh babu badal da galadi su a wajen yawa
na'am na'am na- o- o- na'am ozu in kasada to shine abin da yake nufi a nan ɗin, ya haɗa bayanin To.
yake akwai maɗumin balɗin nan ya haɗa su guda su su biyu ne to sai ce wa za lil irabi ko uzu ko uzu ka dangana za wannan lil irabi da ilrabi ka ce masa badal ilrabi ne yaushe in kasadan kada rayu idan dai ya abuci nufi kana nufin matbu'i kamar yadda kake nufin tabi to shi dai a ce masa badal ilrabi inda dukkanin su kowanne kana nufin su waduna kasujin kuwa idan ku baka nufin shi wancan matbu'i sai tabi in kake nufi galadun bi Galadun.
galadun shi ai kira galadu badal galadi kenan na'am shigar din nan da hisulun ai da shi wannan bajin lagaladin da shi ne kake tube wancan abin da baka nufi na ba
na'am a gane na'am da shi badalin da shi kake tube wancan kuskuren da kai na kure a haka man ka kore ne cewa fa ba mutum ka gani ba yanzu yake gani alima yawwa na'am sai kace shimara na'am to shine na'am na'am ka- ka zurhu Khalida.
khalida kaga kace zurhu ziyarci shi sai kace halida halidu faqad halidu birni.
din ai shine hudu shine lamirin da ya koma hudu ko na'am ka ga bayan kullu min kulli kenan wannan ka maka وقبله ko kuma kace qabilhu alayya da al علينا ka sambance shi sai kace hannu a ga bayan ba alimin kulli ya na'am inda yadin sa ai jirgi ne daga ciki na'am eh نعم.
sumbance shi a ba shi zaka sumbanta ba hannun sa zaka sumbanta Mm.
وأعرف حقه ka sani ka sane shi sai kace haka da cikin sa kaga haka wai bidil da shi malama eh domin wani ma'ana yake yake duba daga cikin shi shi kuma wane ne shi wanda kake sani wanda yake da lamirin hudu na'am
نعم وخذ نبلا Ruz karki na bulak kibiya ودا eh mudan sai kace wuka to kaga wannan zai iya zama kowane da idan kana nufin da kibiyar da wukar ka ce masa badalul iraj bajilin ilrabi idan kana nufin a'a ba nablan nan kake nufi ba wuka kake nufi badalul bajilin galadi kowanne zai iya zama suna ga wannan hukun wannan shi ya kawo duk misalan gaba ɗayan su kowanne ya hada su نعم.
Mm.
iraj